بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بقي قوات رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة نار هكرا دبو ديا دليو هدو دا أربعين دبيو wanda ya zo daidai da sha tara ga watan hudu a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da ɗaya don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyatti da ke nan cikin fadar jihar gombe a kuma anguwar bolari idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan dai a cikin wannan sura mai albarka suratun najmi kuma mun kwana a nambar aya ta arba'in da ɗaya yau za mu tashi kan nambar aya ta arba'in da biyu insha Allah na'am
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa anna ila rabbika kuma lalle zuwa ga Ubangijinka ne almuntaha magayyar tikewa take, makura take, kowa ya gama fagauniyarsa, ya gama hayaniyarsa, ya gama yin abin da ya je zai iya yi ko zai gudanar a rayuwarsa, imma dai na aikin addini da aikin alheri na ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala. ima kuma na aikin banza da tambele da hayaniyar yau da gobe daga ƙarshe dai zai gangara lahira zai kuma tafi zuwa ga ubangiji shine wa anna ila rabbikal muntaha sannan kuma har ilau lalle zuwa ga ubangijinka ne wato magaryar tikewa matuƙa matafiya matabbata take duk yadda za ka yi dai dole hika ainihin wato tafi lahira Allah ce thumma amatahu fa aqbarahu أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره Allah ya ce, "Thumma amatahu sannan za mu kashe ɗan Adam, fa aqbarahu kuma mu danna shi a cikin kabari." Daga ƙarshe dai abin da zai faru kenan, za ka mutu kuma za a saka ka a cikin kabari. Thumma amatahu fa aqbarahu, thumma idza sha'a sa'an nan idan ya ga dama shi Allah an sharahu sai ya tada ɗan adam domin yin hisabi tsakaninsa da shi da kuma tsakaninsa da bayi irin rayuwar da ya da su saboda haka dai wa anna ila rabbikal muntaha lalle zuwa ga ubangijinka ne wato makura matuƙa magarya tikewa take wa annahu huwa kuma lalle shi ubangiji shine wanda abu haka yake sa ɗan adam yayi dariya wa abuka kuma shi ke sa ɗan adam yayi kuka idan kaga mutum yana dariya yana farin ciki yana walwala yana annashuwa to ba shi ya sa wa kansa wannan annashuwar da wannan farin cikin da wannan dariyar da wannan jin daɗin ba a Allah ne cikin falalarsa ya saka shi wannan dariya ya saka shi wannan murmushi ya saka shi wannan ainihin wato jin daɗi sannan kuma ita wannan dariya da wannan murmushi da wannan jin daɗin ba wai yawan dukiya ko abin duniya shi ke kawo ta ba domin da yawa daga cikin wanda suke 'yan duniya kuka suke yi da yawa daga cikin masu duniya kwamfilin suke yi maganganu suke marasa daɗi cewa ba su da kwanciyar hankali ba su da nutsuwa ba su da ainihin wato ba sa shiga taitayinsu da hayyacinsu kenan wannan sai nuna ashe tarin kuɗi da tarin dukiya da tarin abubuwan waɗanda suke ga su ga kamar su walla ba su suke sa mutum ya samu nutsuwa da kwanciyar hankali a rayuwar shi ba babban abin da yake sa a samu rayuwa
ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون الله سبحانه وتعالى يتمن عمل صالحا wanda duk ya aikata aiki nagari min zakarin au untha daga namiji ne ko mace Allah ya ce falanuhiyannahu hayatan tayyiba wallahi sai mun rayar da hi rayuwa mai daɗi wato ashe yin aikin Allah da yin aikin addini da kula da al'amarin addinin Allah shi ke sa dan adam ya rayuwa mai daɗi falanuhiyannahu hayatan tayyiba walanajziyannahum ahas walanajziyannahum ahs ajrahum bi ahsani ma kanu ya'maluna ko sannan za mu sakanya musu ayyukansu da mafi kyawun abin da suka aikata wato idan sun yi aikin da ya kamata mu ba su lada goma sai mu ba su ɗari shine ahsana ma kanu ya amalu mafi kyawun abin da suka aikata da shi za mu saka musu saboda haka lalle ashe jin daɗi da rayuwa da dariya da walwala da shiga cikin farin ciki ba yana da alaƙa ne da yawan dukiya ba yasa subhanahu wata'ala da ya tashi sai ya kushe abubuwan duniya ga baki ɗaya ya nuna cewa abubuwa ne waɗanda ba alheri ba asalin abin da yake alheri shine wato ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala alaramma Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana a cikin alkur'ani ya ce mana lallai wannan duniyar da wannan jin daɗin da wannan kayan alatun da duk abin da muke gani shine abin da zai saka mu mai farin ciki ko mu ji daɗi aikin banza ne hayaniya ne wannan ba zai sa a ji daɗi ba abin da zai sa a ji daɗi shine ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah yake cewa wa ju'ilat qurratu aini fi sala ni nutsuwata da kwanciyar hankali na an saka min shine a cikin sallah yayin da kai sallah take takura ka take kuntata ka kake jin ka shiga damuwa illa da ne ya kira sallah kayi tsuka kana ganin cewa an matsa maka to shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama inda yake jin daɗi a cikin rayuwarsa shine ya ji an kira sallah yayin da kai ayyukan ibada da ayyukan addini da ayyukan ainihin wato alkhairi suke saka ka cikin damuwa da tashin hankali to shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu inda yake tsintar kansa cikin walwala da jin daɗi irin wannan lokaci din saboda haka dan adam babban abin da zai sama wa kansa a rayuwarsa ya ji daɗi shine ya rugunsumu cikin al'amarin addinin Allah wallahi tallahi nan ne inda duniyar daɗi take gaba ɗaya inda duniyar kwanciyar hankali take gaba ɗaya inda duniyar farin ciki take gaba ɗaya inda duniyar walwala take gaba ɗaya tana da alaƙa da addinin Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala wal baqiyatu salihatu sauran salloli da sauran ayyukan alheri da sauran abubuwan da za ka ainihin wato aiwatar a rayuwarka na ibada khairun inda rabbika ya fi alheri a gurin ubangijinka wa khairun amala ko kuma sannan shine mafi alherin buri da dan adam ya kamata ya yi amma idan ba wannan ba duk abin da ka biye wa na duniya hallaka ka zai yi duk abin da ka biye wa na rayuwa hallaka ka zai yi duk abin da ya biye wa na kyalekyalen duniya hallaka ka zai yi Allah ya ce zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب Allah ya ce zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth zuyyina linnasi an qawata wa mutane hubbu shahawati san abubuwan sha'awa na duniya zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa wani mata ne suke dauke mara hankali duk inda za a yi dangane da ya mace ko menene zai iya rasawa don ya mallaki mata kaza kuma ko da ba ta hanyar shari'a ba shi dai ya samu ya mu'amalanci wannan mata to wannan shine damuwar shi wani bala'in da ya tsinda makansa kenan harkar mata zuyina linnasu hubbu shahawati minan nisa mata kawai a irin wannan sha'awar ne mutum zai iya yin zina da wata ba ma musulma ba a irin wannan sha'awar banzan ta shaidan ne mutum zai iya yin zina da kanwar shi uwarsu ɗaya ubansu ɗaya wani zai iya yin zina da matar yayan shi kai a irin wannan sha'awar ta shaidan wani wallahi har da uwar shi yake zina ba ya ku bayan Allah zuyina lin nas hubbu shahawati minan nisa wal banina wasu kuma 'ya'ya aka jarrabe su da su suna son 'ya'ya da yawa duk inda ka gansu to ya za a yi su bawa ‘ya'yansu kariya ko da kwa ‘ya'yan nan suna abin da bai dace ba ko da ‘ya'yan nan suna aikata abin da bai kamata ba wannan ba damuwarsu ba ne da haka su ‘ya'ya Allah jarrabe su da shi Allah maɗaukakin sarki ya ba da layuka na tarbiyya yadda ake tarbiyyar ‘ya'ya amma su yadda son ‘ya'yan ya shiga ransu ba za su iya ɗora la- yaran akan layi na tarbiyya ba in dai yaran za su ƙuntatu za su shiga halin damuwa to su kuma babu yadda za a yi su iya ce musu su bari ko su aikata kaza ko su yi kaza da haka da yawa daga cikin iyaye su ne suka hallaka ƴaƴansu suka zamanto lalatattu saboda me saboda Allah ya jarrabe su da ƴaƴa san ƴaƴa shine zuyina lin nas hubbu shahawati minan nisa'i wal banina Allah ya ce wal qanatiril muqantarati min adh-dhahabi wal fidda da kuma kayan karau da ado na daga bangaren azurfa da zinari wal qanatiril muqantara min adh-dhahabi wal fidda ma'ana kamar kayan kuɗi da kayan ado da kayan ƙarau da kayan walwala da kayan ado na duniya kawai wani a decoration zai yake kashe kuɗinsa wani kullun ya za a yi ya gyara gidansa gidansa ya gyaru ya yi kyau idan fentin ya koɗe ya sake masa wani fenti idan firisita ta lalace ya sake siyo sabbi idan talabijin ta ɓalle ya sake siyo wata duk gaba ɗaya rayuwarsa ta ƙare a decoration ɗin ɗaki kawai a decorating ɗin gida kawai a tsabtace gida da gyara gida amma addininsa sallarsa ibadarsa masallacin anguwarsu ba abin da ya dame shi da wannan abin da ya dame shi shine ya kashe kuɗi wajen ya gyara kayan karau da kayan ado na kusa da shi wanda kawai zai ji daɗi wani mota ce damuwarsa ya hau mota mai tsada yana tafiya iska na buga shi wannan shine kawai damuwar shi ba ruwansa da addini ba ruwansa da musulunci ba ruwansa da duk wani abin da zai kusantar da shi da Allah wal qanatiril muqantara min adh-dhahabi wal fidda wal khaylil musawwama da kuma horarrun dawakai na ado na ado kaga mutum yana kashe kuɗi a harkar sarauta mana wallahi rabin rabin rabin rabin wannan kuɗin baya kashewa addinin Allah ya sai doki na dubu ɗari kaza a yi hawan kilisa na dubu ɗari kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza duk wata hayaniya ta duniya mutane nan suka mai da hankali amma addinin su a lalace kullum idan aka tashi za a yi addinin musulunci sai ka tausaya wa addinin musulunci saboda kunci da bala'in da musulunci yake ciki ba shi da walwala ba shi da gata ba shi da masu taimakonsa sai kalilan daga cikin bayin Allah wanda Allah ya zaba da kuma wasu kasashe waɗanda tuni su sun ɗauki addini shine rayuwarsu don haka da yawa daga cikin dukiyarsu akan addinin Allah da tarbiyyar bayan Allah da kula da mutane a nan dukiyarsu take tafiya amma da yawa daga cikin mutanenmu ba abin da ya dame su da wannan wal khayl musawwamati wal an'am wasu dabbobin ni'ima shanu raguna ka dinga ganin in layya ta zo a dinga alfahari da rago mala kawai mutum ya ɗauki hoton ragonsa ya ɗora a facebook ko ba haka ba ne ko kuma yana kiwon shanu ya ɗauki hoton shanu ya ɗora kawai yana nuna wa duniya cewa yana da dabbobi allah ya ba shi dabbobi ƙosassu lafiyayyu kiwatattu wal an'ami wal harf wani kayan noma gona ina za ka gona ina ka baro gona in an jima fa gona in ka tashi daga bacci gona in ka tashi daga abin nan cin abinci kullum yana kan hanyar gona kawai ya za a ya samu ainihin wato amfanin gona ya tara ya za a ya sari shinkafa ya tara ya za a ya sari masara ya tara ya za a idan ramadana ya kama ya sayi suga ya ɓoye a sto sai ya falla tsada sannan ya fito ya sayarwa da al'ummar musulmi shi kawai yana jin daɗi yayin da ya ji jama'a suna kuka suna cewa kai bana suga ya yi tsada bana shinkafa ta yi tsada bana masara ta yi tsada shi kuma inda yake samun nutsuwa kenan da kwanciyar hankali ka ji gauraka wannan gauraka kenan mana shi inda yake morewa yanzu jama'a sun shiga kunci da bala'i da tashin hankali wal an'ami wal had Allah ce zalika mata'ul hayatid duniya gaba ɗaya waɗannan abubuwan da aka lissafa wallahi ɗan jin daɗi ne na rayuwar duniya ba abin da zai maka a lahira wallahi gobe kiyama in ka je lahira ba za ka ba za ka fuskanci kanka cikin rahama ba Allah ba zai saurare ka ba Allah ba zai jikanka ba Allah ba zai maka rahama ba manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce Allahumma man tawalla amran min umuri ummati ya Allah duk wanda ya jibinci wani lamari na al'ummata shugaba ne shi dan kasuwa ne shi mai kuɗi ne shi wane ne shi ko wane ne fa shaqqa alaihim sai yayi dalilin kuntata wa mutane fa Allahumma alaihi Allah kai ma ka kuntata shi ka takura shi ka hana shi sakat kar ka bar shi ya walwala tun da ya hana mutane walwalawa Allah kar ka bar shi ya walwala in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka zalika mata'ul hayatid duniya wannan duk dan jin daɗi ne na rayuwar duniya sai Allah ya ce wallahu indahu husnul ma'abi a gurin Allah ne kyakkyawar makoma take saboda haka Allah shi ke sa dariya shi ke sa kuka duk wanda ka gani cikin walwala wallahi kar ka ɗauka wani ne ya bashi Allah ne ya bashi idan ma ya samu ta gurin wani to wani sanadi ya zama ba shi ya bashi ba ba shi ya bashi ba don duk duniya albarkacin juna ake ci haka ne ko ba haka ba duk duniya albarkacin juna ake ci babu wanda ya shigo duniyan nan da menene da ainihin wato kuɗi a aljihunsa ko da nambar account ko da atm a hannunsa ko kuma pos ba wanda zai zo duniya da pos ko ya zo da account number ko ya zo da atm ko ya zo da appointment a hannunsa ko da rank a makala a kafadarsa ko ko aljihunsa a cike da daloli akwai wanda ya zo duniya da wannan kowa a nan duniya ya samu kuma wa ya bashi Allah ne ya bashi ya buna abin nan wato wani mawaki yake cewa a ya kai dan adam ya kai dan adam ina baka shawara ka zo wannan duniya baka da kwandala baka da komai baka da wani abu da ka zo da shi wannan duniya waladatka ummuka yabna adamu bakiya ya ce wannasu haulaka ya kuna surura ya ce fa'aman li nafsika an ta kuna idaba kaufi yau mai mautuka bahikan wa surura ya ce ya kai ɗan adam uwarka ta haife ka ba ka da ƙwandala ka zo hannun kama a danke ki alamun cewa baka taho da komai ba waladatka ummuka ya buna adamu bakiya ya ce wannasu haulaka ya kuna surura mutane sun kewaye ka suna ta dariya suna farin ciki cewa ka shigo duniya kai kuma kana kukan ka shigo gidan bala'i kai kana kukan ka shigo gidan bala'i su kuma suna murna sun samu karuwa yace to ga shawara zan baka fa amal li nafsika an takuna idza bakau fi yawmi mautika bahikan wa surura kayi wa kanka aiki ka tsaya wa kanka ya zama ranar da zaka koma lahira ya zama kana dariyar gamuwa da Allah su kuma suna kukan rabuwa da kai kaga an yi akasi kenan ka zo duniya kana kuka ka tafi lahira kana dariya su kuma ka zo duniya suna dariya ka tafi lahira suna kuka haka ne ko ba haka ba kaga an yi akasi an juya yace amma idan aka yi kan kan kan ka zo duniya kana kuka ka tahi tafiya lahira ma kana kuka yace to wallahi asara ta same ka bala'i ya samu dan adam wallahi da aka yi zamto akasi lokacin da ka zo duniya kana kuka to ya zamanto lokacin da zaka tafi lahira kuma dariya kake yi to wannan shine ka zo duniya a daidai ka shigo ta da kafar dama kuma ka fita da kafar dama amma in ka zo duniya kana kuka ka tahi tafiya lahira kana kuka to ka shigo duniya da kafar hagu kuma ka fita da kafar hagu an gane maganar da kyau ko kullu ibn unsa wa in dala salamatuhu yawman ala alatin atba'a mahmudu dan adam koya ya kai ga duniyan nan ko ga ya kai ga samun duniya koya ya kai ga tsawon shekaru da walwala wallahi wata ran sai ka gan shi an yi tangire gire da shi a makara za a yi hanyar bajoga da shi haka ne ko ba haka ba to ashe menene mafita shine mutum ya runguma Allah duk wanda kaga ya samu Allah ne ya bashi je ka nema shi yasa Allah ce shi yake sa dariya shi yake sa kuka da ka nema a gurinsa kar ka saba mishi ka lallaba Allah ya baka duniya ya baka lahira ya sa ka ji daɗi a duniya ya sa kuma ka ji daɗi a lahira shine wa annahu huwa haka wa abuka lalle shi Allah shi ke sa dan adam yayi dariya kuma shi ke sa dan adam yayi kuka in kaga wani yana kuka ya shiga damuwa ya shiga bakin ciki Allah ne ya rugunsu ma ciki ba wani bane haka in kaga wani ya dariya yana jin daɗi Allah ne ya saka shi cikin wannan walwala da jin daɗi da dariyar dan haka nemi dariya a gurin Allah kafin Allah ya saka ka kuka an gane maganar da kyau ko dan haka wa annahu huwa haka. lalle Allah shi ke sa a yi dariya wa abuka kuma shi ke sa ɗan adam ya yi kuka wa in wa annahu huwa amata kuma Allah shi ke kashewa wa ahya kuma shi ke menene shi ke rayawa don haka babu wani wanda zai kashe ka duk wanda ya yarda da wannan aƙidar cewa wallahi mutuwarsa ba za ta zo ba sai lokacinsa ya yi kuma idan ya zo mutuwa ba mai kashe shi sai waye sai Allah wallahi ba za ka ji tsoron kowa ba ta bakin na ƙara rawi ya ce karka ji tsoron gajeren malami ya ce karka ji tsoron wane ne wane ne ya ce duk ka watsar da su kawai ka runguma Allah ba mai kashe ka sai Allah ba mai raya ka sai Allah saboda haka kowane ne kai a duniyan nan komai matsayin da ka taka baka isa ka ga bayan wana ba baka isa kuma ka ga raya wana ba ai arnan duniya tun na farko irin su namrud sun bayyana cewa suna kashewa suna rayawa amma Allah ya karyata su Allah ya karyata su yace wallahi ku ba kwa kashewa ba kwa rayawa Allah yace alam tara ila alladhi hajja ibrahima fi rabbih تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر
والله لا يهدي والله لا يهدي القوم الظالمين yace alam tara ila alladhi hajja ibrahima fi rabbih bakai duba bane zuwa ga wannan da yayi jayayya da annabi ibrahim cikin al'amarin ubangijinsa idh qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumitu lokacin da annabi ibrahim yace ubangiji na shike kashewa shike rayawa rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala sai wannan kafir ya budu baki yace uhyi wa umitu ana uhuyi wa umitu ni in ke kashewa ni nake rayawa qala ibrahim sai annabi ibrahim yace to ga abu mafi sauki inda zamu gane ƙaryar ko gaskiyar ka fa inna allah ya'ti bi shamsi min al mashriqi allah idan ya tashi yakan bullo da rana ne daga gabar ko fa ati biha min al maghribi kai kuma ka bullo mana da taka daga yamma mu ga to ga taka ta fito ga ta allah ma ta fito sai su zo su yi kiliya taka ta faɗi gabar ta allah ta faɗi yamma ina fata an fahimci magana kawai abin da za ka yi mana kenan mu tabbatar da gaskiyarka qala ana uhi wa min qala ibrahimu fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al-mashriqi fa'ti biha min al-maghribi to me ya faru Allah ya ce fa buhita alladhi kafara to a wannan maganar fa sai aka kura arna an gane ko sai gagara yin wannan yace to kai da ba za ka iya bullo da rana ta yamma Allah ya bullo da tasa ta gabar ba kai ne kake cewa kake kashewa kake rayawa ta ina za ka iya kashewa ka raya bayan ba za ka iya fito da rana daga guri kaza ta yi guri kaza ba Allah ya ce wallahu la yahdi alqawma zalimina lalle Allah madaukakin sarki baya ainihin wato shirye da mutanen da suke azzalumai yanzu wannan sai ya nuna cewa ashe waye yake kashewa waye yake rayawa Allah saboda haka yi rayuwarka dan adam yasa zafin zafin rashin lafiya baya kawo dan adam mutuwa yanzu wani zamani ma muke ciki da sai ka ga mutum marar lafiya malam ya share shekara aru aru yana jinya lafiyayyu kuma Allah yana ta girbe su suna mutuwa haka ne ko ba haka ba wallahi mutum sai ya jinya shekara aru aru malam wani ma wallahi sai an kwantar da shi sai an tayar da shi la ya mutu fiha wala ya haya shi bai mutu ba shi bai rayu ba mai nama a nan bai rayu ba bai ji daɗin rayuwa ba tun da yana cikin jinya shi kuma bai mutu ya tafi lahira ba yana nan a kamar ɗan kurkuku kaga ɗan kurkuku shi ba a duniya ba shi kuma ba ina ba ba a lahira ba amma dai ana nan ana rayu ina fata an fahimci magana wai kharajna min ad-dunya wa nahnu min ahliha wa lasna min al-amwati fiha walal ahaya yace idza jaa nasujjanu yawman lihajatin ajibna wa qulna jaa hadha min ad-dunya wai dan kurkuku ne yake rera baiti yace kharajna min ad-dunya mun fita daga duniya wa nahnu min ahliha amma fa muna cikin yan duniya ma'ana tunda ba sa yawo ba a shiga abin nan abu titi akan mashin da gudu ai kaga ba a duniya kenan ai ko yace dan haka mun fita daga duniya wa nahnu min ahliha alhalin alhamadi har yanzu muna cikin yan duniyar kuma yace falasna min al-amwati fiha wal ahya mu ba rayayyu a duniyar ba mu kowa mai ba matattu ba domin rayuwa ita ce ka fito ka yaka ka shakata ka wata ya ka shiga ka fita ka wanka ka canja tufafi kai kaza ka ci abinci ka fita ka je yawo duk inda kake so ba ita ne rayuwar ba na fata an fahimta yace to don haka mu ba ma yin wannan to sannan kuma mu ba mu mutu ba muna nan da ranmu shine falasna min al-amwati fiha wal al-ahya yace idza jaa nasujjanu yawmal lihajatin idan wata ran ganduroba ya zo mana dan ya kawo mana wata bukata dan abincin da ake bamu ko dan a bamu dan waya mu dan bugawa iyalanmu yace ajibna sai mu yi mamaki mu ce jaa hadha min ad-dunya wannan fa daga duniya ya zo mana ma'ana mu yan lahira ne yace sai mu ta mamaki muna cewa ga wani ya zo mana daga duniya to shine zaka ga wani malam Allah ya raya shi rayuwa mai tsayi ko da yake ba shi da lafiya amma Allah bai kashe shi ba wani kuma wallahi zaka gan shi yadda ka san jakin sayarwar anguwarsu haka yake da lafiya gar malam in ya daka ma tsawa wallahi sai godon kunnen ka ya dode saboda tsabar lafiya amma wata ran kawai sai ka ji Allah ya girbe shi ya mutu na ruwan Allah malam shine ma'anar wa annahu huwa amata wa ahaya Allah shi ke kashewa shi ke menene rayawa ba wanda yake kashe wani sai Allah ba wanda yake raya wani wallahi sai Allah saboda haka ka nemi rayuwa mai kyau a gurin Allah subhanahu wata'ala kamar yadda alramma ɗazu ya ja mana aya to lalle waɗanda suka yi imani da suka kuma yi aiki na gari Allah ya ce falanuhiyannahum hayatan tayyiba walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu kuma za mu saka musu ayyukansu da mafi kyawun abin da suka aikata saboda haka rayuwa mai daɗi rayuwa mai kyau rayuwa ingantacciya wallahi tana da alaƙa da riƙe Allah da riƙe Allah da riƙe hadisin manzon Allah sunnar manzon Allah da tauhidi da aƙida da barin surkulle da sako da barin zina yanzu duk mazinaci bari in gaya muku duk mazinaci wallahi yana cikin bala'i saboda in mutum ya rugunzuma kansa harkar zina to duk duniya babu matar da za ta gamsar da shi shi da wani daga cikin malamai yake cewa da za ka jera wa mazinaci matan duniya gaba ɗaya ka ce duk yayi zina da su sai a ɗauke kwaya ɗaya a ware ta a gefe a ce ban da wannan idan ya gama da su sai ya dawo yana jin cewa wannan guda ɗaya da ta shaura akwai abin da take da shi a jikinta wanda sauran matan duniyan gaba ɗaya ba su da shi to dan Allah ina kwantar hankali a nan kai kenan yawo akan mata kuma duk mazinaci ba zai taɓa yin abin kansa ba saboda kullum yana ta kashe kudinsa a banza sannan ba zai taɓa yin albarka ba sannan zuciyarsa kullum a cikin tashin hankali da matsala to haka duk mutumin da ya rubutsuma kansa cikin rayuwar sabo da rayuwar Allah wadarai da rayuwar cin haram da rayuwar zamba cikin aminci da cin amana da rayuwar rashin ibada da watsi da Allah da fatali da sunnar annabi Muhammadu wallahi tallahi ba zai taɓa yin rayuwa mai daɗi ba sai ka ga wani nan ka fi shi kuɗi ka fi shi wayo ka fi shi dabara ka fi shi ilimi ka fi shi dalili ka fi shi hanya ka fi shi walwala ka fi shi tufafi ka fi shi riga mai kyau ka fi shi gida mai kyau ka fi shi abin hawa mai kyau amma wallahi sai ya kwanta ya bacci har ya makara a zo ana tarihi yana cewa ku banna in ƙara haka ne ko ba haka ba amma wallahi kai sai ka gagara baccin minti sha biyar idan dare a cikin gidanka to me amfanin duniyar kenan haka ne ko ba haka ba jama'a to shine wa annahu huwa amata wa ahya Allah yake kashewa ko dai kisa ya zamanto ma'anawi ko kuma ya zamanto hissi ina ma'anar haka Allah ya kashe ka ga ka a raye ina ma'anar haka ya hana ka rayuwa mai daɗi ya hana ka ingantuwar rayuwa amma fa kana ranka kana numfashi shine kisa ma'anawi kenan na fata an fahimci magana kisa ma'anawi kenan hissi kuma Allah ya kashe ka gaba ɗaya to haka don haka babu wanda zai da, da, da wayewa a rayuwar nan da sanin ya kamata irin wanda ya gane haka daga ubangiji kuma ya rugunzum wajen neman ingantacciyar rayuwa a gurin Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda ya gane haka irin wannan khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala na'am wa huwa wa huwa al-azizul ghafur wa huwa al-azizul ghafur allazi khalaqal mauta wal hayata Allah shine ya halicci rayuwa kuma ya halicci menene mutuwa Allah ya halicci rayuwa ya halicci mutuwa liyabluwakum dan ya jarrabe ku ayyukum ahsanu amala waye ne zai kyautata aiki ashe da rayuwa da mutuwa wa'azi ne da rayuwa da mutuwa wa'azi ne kuma wallahi jama'a ku sani wannan mutuwar da ake maganar ta fa na rantse muku da Allah ba ta da lokaci ba ta da date ba ta da time ko ba ta da wani zababben mutum da ta bari ta ajiye ta ce ba za ta ɗauke shi ba sai dai lokacinsa bai yi ba wallahi sai dai lokacinsa bai yi ba dan ta taho ta ɗauki sarki mai hawa da dubun dawaki ga dubun matsara a ɗaki eh ga dubun matsara a ɗaki ma'ana duk da sarautarsa da yawan dawakansa da yawan masu gadinsa mutuwa ba ta bar shi ba mawaƙi ce inda ma ta fi ƙara auki ba ta bar fanko maras kwabo ba inda mutuwa ta fi ƙara aukin aiki shine ba ta bar wanda ba da naira ba ma don haka ita ba ta tausaya wa talaka kuma ba ta ganin girman mai kuɗi ina fata kuna fahimtar magana kawai lokacinta ne idan yayi kawai za ka tafi kin biɗa ko tare tare in ta zo ɗai ba shi kare ma zuwanta cikin dare ne ko da rana cikin sarare ita ba tare ta kai shiri ba ma'ana ƙin biɗa ƙin neman abin da za ka rayu ko tare tare ko kuma ka fita ka nemo kai ta tara duniya in ta zo idan mutuwa ta zo ɗaya daga cikinsu ba shi kare ma zuwanta cikin dare ne za ta zo ko da rana cikin sarare ita ba tare ta kai shiri ba saurayi ko ko budurwa ɗai shi kan bar ɗai da kewa ba ta zo masa sanda ya sani ba ya ce tare dai kuke ko ina ne ko kuna tafe ko a zaune ba ta kunyar ko suwa ne da tana da makangari ne ai da lamarudu bai mace ba dubi dai fir'auna wai shi ne ɗagawa ba kamar shi har cikin ruwa ne ta bi shi bai haye ba ta makare shi bai kai ga abin da ya nufi ba ma'ana duk yadda ka kai da fir'aunanci da shegantaku na minal ja'irina wai saboda tsabar iskanci wai kai har shege ake ce maka akwai wanda in ya fito a ce shege ce ya zai daga hannu haka wai shi shege ne za ku gamu da lahira wallahi tallahi za ku gamu da mutuwa ba kai shege ba ai baka ga shegantaka ba ko kuma shi mugu ne wai shi yana yanku a ce mugu ya ya ce ya aka yi ne mugu wai shi mugu ne wallahi za ku yi karo da munkar da nakir billahi lazi ba ka ga mugunta ba na rantse da Allah su da ko gani ba sa yi da ji su idan kai ihu to kamar kana in kai ihu ka ce wayyo Allah to ka ƙara saba wa Allah ne ka ziga su ne su dake ka billahi lazi dan haka sun dinga maka rubuci kenan billahi lazi a cikin kabari Allah to Allah shi yasa ka shiga taitayinka Allah ya sawwaƙe wa annahu huwa amata lalle Allah shi ke kashewa wa ahya kuma shi ke menene rayawa wa annahu khalaqa zawjaini Allah maɗaukakin sarki ya halicci dangi guda biyu azzakara wal untha wato namiji da kuma mace Allah ya halicci wannan yasa a wata aya alaramma Allah ya ce wa min kulli shay'in khalaqana wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum تذكرون ya ce wa min kulli shay'in daga dukkanin wani abu da ka gani khalaqana zawjaini mun halitti dangi guda biyu la'allakum tadhakkaruna ko za ku zamanto masu wa'azi yasa malamai suka ce da Allah yayi namijin mutum sai kuma yayi namijin macen mutum kuma ko da Allah yayi namijin aljani sai kuma yayi macen aljana shine Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ithi alkhubuth jam'i ne na ainihin wato aljanu maza alkhaba'ith kuma jam'i ne na aljanu ne mata kaga akwai matan aljanu akwai mazan aljanu to haka in ka dawo bangaren dabbobi akwai jaki akwai jaka ko akwai tinkiya akwai rago akwai godiya akwai doki akwai akuya akwai tauri ko akwai sa akwai saniya akwai kaza akwai zakara akwai tattabaru akwai me me suna mata tattabaru na tattabara ko tattabara tara kwai tara ɗaya tara ko yawwa to duka akwai wannan to haka in ka dawo ɓangaren bishiyoyi su ma akwai mangwaro mace akwai mangwaro namiji ko akwai cediya mace akwai cediya namiji akwai dirimi mace akwai dim- dirimi ma- namiji duk wannan dangin gaba ɗaya kai suka ce ba ma wannan ba ni wutar nefa da kake ganin ta negative ne da positive mace ne da namiji negative da positive ai mace ba ta haihuwa ita kaɗai sai da me sai da namiji to haka negative ba ta kawo wuta sai da me positive ahe mata da miji ne su ma suka ce gabar da yamma mata da miji ne kudu da arewa menene mata da miji ne sama da ƙasa suka ce mata da miji ne dare da rana suka ce mata da miji ne sanyi da zafi mata da miji ne shine wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn duk wani abu da ka gani sanda muka halicci dangi biyu ga namijin ga macen ga wannan ga wannan na fata an fahimci magana to duk haka don haka saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya ce a wa annahu khalaqa zawjaini shine ya halicci ainihin wato dangi guda biyu azzakara wal unsa wato ainihin wato mutum namiji da kuma mace ko kuma macen abu da kuma namijinta min nutfatin daga ɗigon mani idza tumna ai idza udkhila birrahimi idan aka shigar da shi cikin ainihin wato a ainihin wato mahaifa yace to daga wannan Allah madaukakin sarki ya halicce shi alam yakunu nutfatan min maniyin yumna لم يكن طفة من مني يمنى Mhm.
ثم كان علقة فخلق فسوى Mm.
فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس- أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul qiyama yace alam nakunu tufatan A- a- alam yakunu tufatan kai dan adam bai kasance ba nutufatan dugon mani min maniyin yumna daga ainihin wato mani wanda aka saka shi aka raine shi a cikin mahaifa thumma kana alaqatan sannan ya zamanto gudan tsoka fa khalaqa Allah ya halicce shi fa sawwa ya daidaita shi ko faja'ala minhu to daga wannan manin ne fa da wannan gudan jini da gudan tsoka Allah ya sanya azzaujaini dangi guda biyu azzakara wal untha mace da kuma menene namiji sai Allah ya ce alaysa zalika yanzu wanda yayi wannan halittar bai zamo ba bi qadirin mai iko ala an yi mauta akan zai iya raya macece ina fata kun fahimci magana yanzu wanda ya ɗauki ɗigon mani ruwa wulaƙantaccen ruwa mana wanda in ya taɓa jikin mutum ƙoƙari yake nemi ruwan wanke shi haka ne ko ba haka ba duk wannan mu haka ne ba duk da wannan abun aka samar da mu shi yasa ɗan adam bai kamata ya alfahari ba wallahi me abin alfahari shine wani mai wa'azi ya je gurin irin jabberan sarakunan nan ya je masa wa'azi ya masa wa'azi ya masa wa'azi sarki da ya ji wa'azi ya ce kai ka san ni waye ko ya ce ni ko ne san kai waye ya ce waye ni ya ce kai ne ɗigon ruwan nan wulaƙantacce da idan ya ɗiga akan tufafi neman abun gogewa da wankewa ake yi ya ce kai ne shi ya ce kai ne wanda tsakanin namanka da kashinka wani ruwa ne mai suna jini da za a janye shi a jikinka ba za ka iya rayuwa ba yace kai ne wanda tsakanin kunkuminka da kirjinka akwai wata jaka mai suna tumbi in banda kashi babu abin da yake ciki haka da ko ba haka ba yanzu nan idan ka tafi shadda muna daga nan sai ka tsorata mu far haka nan za mu ji kana zuba haka ne ko ba haka ba yace to kuma waye kai kawai sai fashe da kuka yace wallahi na yadda ni ba komai bane an gane magana da kyau ko to saboda haka dan adam ba komai bane shine alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa faja'ala minhu zawjayn adh-dhakara wal untha alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta wanda ya mai da dan adam haka ashe ba shi da iko wajen ya raya matattu jama'a saboda haka kowa ya hankali dangane da ubangiji dan adam ba komai bane wallahi ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين na'am ثم جعلناه نطفة في قرار مكين mhm ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما mm فكسونا العظام لحما to ثم أنشأناه خلقا آخر mm فتبارك الله أحسن الخالقين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Walaƙar khalaƙanar insana min sulalatin min tin. Hakika mun ya halitta ɗan adam min sulala daga ainihin wato haƙo, min tinin daga yunƙu, daga ainihin wato ƙasa. Thumma maza, thumma khalaƙana ku nutufatan fi ƙararin makin, sannan muka halice shi a matsayin ɗan ɗugon mani a cikin wata ‘yar matabbata wanda muka killace shi ita ce mahaifa shine fi qararin maki sai ce thumma khalaqana nutfata alaqatan sannan dugon manin sai muka mai da shi menene gudan jini fa khalaqana alaqata mudghatan ita kuma gudan jinin muka mai da ita menene tsoka thumma falaqana fa fa- fa khalaqana mudghata izaman sannan ita tsokar sai muka sanya mata nama fa kasaunal izama lahama ko sannan muka lullube wannan kashin da menene da tsokar nama ko thumma ansha'anahu khalqan akhar sannan muka tayar da hi wata halitta daban bayan mun masa wannan kere-keren gaba daya Allah ya ce fa tabarakallahu ahsanul khaliqina albarka ta tabbata ga wanda yafi kowa iya halitta yanzu da Allah in tambaye ku idan mutum ya sa tayar mota ta yi zuma ta kai shekara biyu hikenan ta koɗi haka ne ko ba haka ba da Allah tafin kafarka da kake gurzawa ka yi bolari in an jima ka yi fantami in an jima ka nausa ka yi ceceniya daga nan ka gurza ka yi hamadu kafi ko dan Allah ka gaya mun ba wai taka- ta- tafin kafar ya koɗe ba zanen da Allah ya yi a tafin kafar akwai wanda ya koɗe a ciki zanen taya fa tuni ya koɗe ya lalace don ba Allah da ya iya halitta ba malam ya iya halitta akwai wanda ya isa irin wannan halitta yanzu da Allah kalli ƙwayar idanka kalli ƙwayar idanka ya kai ɗan adam ƙwayar idan nan wani ɗan nama ne mai laushi da ruwa a ciki a ƙulle haka ne ko ba haka ba aka ɗauke shi aka danna shi a ciki kuma sai aka yi masa ɗan wani murfi da gasu wannan gashin da kake gani ka je ka tambayi likitoci su yi maka bayanin amfaninsa a jikinka in kuma kana so ka gane amfaninsa da Allah ka yi ganganci ka je gurin wanzami ka ce wannan gashin ya dame ni da Allah wanzami a sa aska a sa abin nan almakashi yes hakan nan a ɗebe shi wallahi sai ka gaya wa aya zaƙinta saboda wannan gashin shi yake tare maka duk wata hayaniya da za ta shiga cikin idanka ya tare ma ita ba za ta cutar da idanka ba za ta cutar da komai naka ba idan nan da aka tashi tura shi sai aka samu wani ruwa mai laushi sai aka zuba a ciki kuma abin mamaki sai ka bude idan sai ka ga ruwan yana yawo akan a gefen kwayar haka ne amma ba zai mai ba ba zai zubo ba ba zai zubo ba ka rufe idan ruwan ba zai zuba ba kai bacci ka juya can ka juya can ba zai mai ba ba zai zubo ba yanzu dan Allah jama'a idan da Allah ya sashi wulakanta ka a ce azzakarin ka sai a manna maka shi a goshin ka nan kaga ka zama jalabtu kenan naman sufa jama'a kana tafiya rabaje rabaje rabaje rabaje amma saboda kaunar da Allah yake maka da rufin asiri irin na Allah kowa sai Allah ya dubi wani rami sai ya dasa masa ita a can shi kadai ya san girman abasa da karfinta da wari duk wannan bai kamata ka gane Allah ya iya halitta ba kuma ya maka ni'ima da ya kamata ka bauta masa ba ina fata an fahimci magana yanzu ka duba mata yadda suke ta yi wa Allah wulaƙanci amma fa Allah ya rufa mata asiri yanzu da Allah ya tashi tonawa akuya asiri jama'a sai mata nata a baya murfin ma da zai rufe sai Allah ya daga shi sama ko ba haka bane jama'a ba yadda za a yi ta iya rufe shi kullun nata a dage yake jalai hakan nan wallahi jama'a wannan duk yana nuna mana Allah yana kaunar mu وفي أنفسكم أفلا تبصرون Allah ya ce wa fi anfusikum ku kalli kawunan ku wallahi kowa dan adam ya kalli kansa a karan kanka ya isa ka ga ayar Allah afala tubsiruna Allah ya ce ba kwa gani ne da Allah ba kwa ganin yadda muka halicce ku da yadda muka kera ku da yadda muka yi muku halitta yanzu da Allah ka kaddara a samu zarto ko a samu wuka a yanke kunnuwan mutum a ga kan kawai sungul babu kunni da Allah zai ka dadin kallo ba zai yi ba yanzu duk wanda ya samu larura kunnensa ɗaya ya gutsire da Allah ya kake ganinsa jama'a babu kyau babu kyan gani saboda haka yadda Allah ya yi mun nan wato ya riga da ya gama kera mu kuma shi yasa har yau duniya duk da technology duniya ta yi ta yi ta yi dan adam kwaya ɗaya amma ya gagara an yi mutum mutumi an yi robot robot ne ake cewa ko robo ne robot duk ya iya ɗauki salo irin na me irin na dan adam ba zai dauka ba kuma wallahi har abadan abidina saboda mai fata barakallahu ahsanul khaliqina albarka ta tabbata ga wanda yafi kowa iya halitta shine Allah to yanzu wannan ne fa yake ce ka bauta mishi ka daina tuna ka daina tata ka daina luwadi ka daina tugo ka daina kin yin sallah ka daina kin yin azumi ka daina duk wani abu na sako ka daina cutar mahaifiyarka ka daina cutar babanka kai wa uwarka biyayya kai wa ubanka biyayya ka yi biyayya ga dokokin Allah in annabi ya ce ka amsa ka yi in ya hana ka hannu wannan Allah da ya mana waɗannan abubuwan fashi yake ba mu irin wannan umarnin amma mun ki mu bi mun ki mu bi Allah ya sawwaje Allah ya yi Allah kuma ya shiryar da mu dan haka yake cewa a wa annahu amin nutfatin idza tumna sai ce wa anna alaishin nash'atal ukhra sannan kuma ɗaya tashin a gurinsa yake shine tashin lahira ɗaya tashin da Allah zai mana a gobe kiyama to lallai ya tabbata zai mana hi subhanahu wa ta'ala lallai duk mutumin da ya ainihin wato mutu to Allah madaukakin sarki zai ainihin wato tashe shi a gobe kiyama da haka yi cewa wa anna alaihi nash'at al-ukhra ai kama khalaqa al-bud'ata yasa a wani guri yace kama khalaqana awwal kama bada'ana awwal khalqin بدأنا أول خلق نعيده wa'adan alaihi وعدا علينا إنا كنا فاعلين Allah ya ce kama fara ana awwala khalqin kamar yadda muka fari farkon halitta nu'iduhu haka zamu dawo da ita yadda muka kage ku da ba ku- ku ba komai bane to haka Allah madaukakin sarki zai kuma ƙara mai da ku kama bada ana awwala khalqin nu'idu Allah ya ce wa'adan alaina wannan alƙawari ne muka ɗauka wa kanmu inna kunna fa'ilina mu mu ne masu aikatawa ba wasu ba da haka Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara za mu mutu kuma zai tashe mu za a kashe mu kuma za mu menene za mu tashi a gobe alƙiyama an gane magana da kyau ko saboda haka kowa ya shirya wa mutuwa kuma ya shirya wa tashi daga cikin kabari subhanahu wata'ala ya tabbatar da wannan shi yasa ainihin wato kafirai sun yi musun za a tashi su alƙiyama har ma suka buga wa Allah misali alarma Allah ya ce wa daraba lana masalan وضرب لنا مثلا ونسي خلقه to قال من يحيي العظام وهي رميم Mhm.
قل يحييها الذي أنشأها أول مرة Mm.
وهو بكل خلق عليم Allah ya ce wa daraba lana masalan ya buga mana misali wa nasiya khalqahu ya manta yadda muka halicce shi qala har ma yana cewa man yuhyil izama wa yaki sai ya raya kashi wa hiya ramimun bayan ta riddige ta fatattake ta rube ta watse ta wargaje wa ya isa raya ta Allah ya ce qul ce ne musu yuhyi alladhi ansha'aha awwala marratin yuhyi halladhi ansha'aha awwala marra wanda zai raya ta shine wanda ya kaye ta a karan farko da babu ita da babu ita a he kaga kenan babu abu a samar da shi shi yafi wahala ko kuma idan ya lalace a gyara shi shi yafi wahala samar da shi shi yafi wahala to tunda har ya iya samarwa a he kenan in ya rarrage zai iya tada shi kenan ko haka ne ko ba haka ba don haka zai iya tayarwa kamar yadda ya raya da babu rayayyen yanzu ya zama rayayye to in ya fut- ɓaci kuma zai iya tada iya gyara shi shine qul yuhyi alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim kuma shi lalle dangane da dukkanin halittu shi masani ne subhanahu wa ta'ala saboda haka ƴan uwa mu sani Allah madaukakin sarki da yake mana waɗannan abubuwa ya san menene muke ciki kuma ya san me muke bukata wa annahu huwa wa anna alaihi nasha'atal ukhra wa annahu huwa agna kuma lalle Allah shine mai wadata dan adam wa aqna kuma shine mai talauta shi haka wasu malamai suka fassara shine mai wadata dan adam shine mai menene kuma mai talautawa wasu kuma suka ce wa huwa wa annahu huwa agna shi lalle shine mai wadata dan adam wa aqna kuma shine mai saka hiya yarda da wannan abun da ya bahi na arziki ya ji cewa ya wadatu kenan ƙana'a Allah ne ke saka ta a zuciyar ɗan adam mutum ya ji cewa ɗan abin da Allah ya bashi ya wadatu da shi ba sai ya ɗauki na wani ba ba sai ya yi zamba ba ba sai ya yi ha'inci ba ya ji cewa ɗan abin da ya samu ɗin nan ya wadatu da shi wannan Allah ne ke sakawa ko ba Allah ba Allah ne shine wa aqana Allah yake sa ɗan adam ya ji ya wadatu da abin da ya bashi ya ji cewa ba ya bukata na wani in ba wanda Allah ya bashi ba to shi yasa ka nemi ƙana'a shi yasa manzo Allah yake cewa innamal ghina ghinan nafs haƙiƙanin wadata ita ce wadatar menene wadatar zuci dan adam ya ji ya wadatu da abin da Allah ya bashi ko da ku wannan abin dan kaɗan ne ya ji ya wadatu da wannan wa annahu huwa rabbu shi'ira kuma lalle ubangiji shine ubangijin shi'ira a shi'ira wata tauraruwa ce kamar yadda wasu malamai suka faɗa cewa ita wannan shi'ira din wata tauraruwa ce wanda ana kiranta mirzam aljauza kana ta'ifatu min al-arabi ya'budunahu larabawa sun kasance da suna bauta mata sai Allah ya ce to ita ba ubangiji bane ubangiji shine ubangijinta an gane magana da kyau ko ita ba Allah bace Allah shine Allahnta da haka kar kowa ya sake bauta mata daga yau shine wa annahu a huwa rabbu shi'ira lalle shi ubangiji shine ubangijin wannan shi'ira wannan tauraruwa wa annahu ahlaka adanil ula kuma lalle Allah madaukakin sarki shi ya hallaka adawa na farko to gaskiya waɗannan maganganu akan adawan suna da tsayi ba na so mu shiga cikin su tunda an nuna mun lokaci da haka ku ya hakuri gobe in mun zo za mu sake maimaita wannan ayoyin sai mu fassara waɗannan ayoyin na ƙarshe sannan sai mu ainihin wato ƙarasa kafin mu rufe akwai a foundation da muka buɗe yan uwa wanda malam rabi'u ya yi ta sanarwa shi ne muke so mu ƙara bayani akan matsayin wannan foundation ɗin asali wato shawara ce wani bawan allah ya bamu kuma muka ga ya dace asali duk watan ramadan mukan ɗan tattara taimako haka muna rabawa marayu tufafi abinci da dai shauransu to sai zamto gaskiyar magana haka dai muke yi duk shekara amma abin namu bai zama- bai zama continuously ba ma'ana ba kowane lokaci muke yi ba akwai malam muhammad adam garkuwan alkur'ani na Najeriya wanda ku shaida ne ya zo mana ziyara a nan ya mana wa'azi da hi da mukarrabansa to gaskiya ya ba mu wata shawara wanda ni ma na kawo shawara gurin su yan kwamiti kuma suka ga ta dace shawara shine yace yana da kyau mu yi kwamiti guda biyu yace ba ya lura ba mu da su nace lalle ba mu da su yace to ya kamata mu yi su yace ya kamata a yi kwamitin jin daɗin malamai yawwa eh na'am gaskiya ne a yi kwamitin jin daɗin malamai ma'ana ya zamanto wannan kwamiti aikinsa shine jin daɗi kula da jin daɗi da walwalar malamanmu da muke tare da su muna da malamai limamai wanda suke jan mu kamsu salawat da wanda suke jan mu sallolin juma'a muna da malamai waɗanda suke ainihin wato ja mana baƙi muna da malamai waɗanda suke yi mana wato hidimomi na addini da ladane da sauransu to wannan kwamiti ya zamanto akwai masu yi mana khutba ta juma'a to wannan kwamiti ya zama aikinsa shine ya za a yi ya kula da walwalar waɗannan malamai in suna cikin wata bukata ko wata damuwa a taimaka musu ko a tallafa musu to kun san jama'a da yawa sun san a kafa kwamitoci da dama amma ban san a kafa na malamai ba ni ban san me muka yi wa mutane ba wallahi to gaskiya shawarar da muka da ya kawo ta na zo da ita gaban kwamiti suka ce gaskiya ta dace to sai muka ce to ya kamata a kafa ta yace abu na biyu kuma mu yi kwamiti na marayu ya zamanto marayu ɗin nan suna da wani kafa daga nan wanda za a dinga taimaka musu to shine cikin shirye-shiryen kafa wannan kwamiti shine muka buɗe foundation na wannan marayu mai suna abubakar yaya arabi foundation wanda wannan ainihin wato an buɗe masa account a unity bank wanda duk wanda yake so ya taimaka don a tallafa wa marayu a cikin wannan wata da ma sauran watanni to zai iya taimakawa ta wannan hanya wanda da yake so ya ji me fa'idar gudunmawa da taimakawa mutane ya je nemi hutubobi na guda uku wanda na gabatar a cikin satuttukan nan tun ana shawara sati ɗaya ramadan muka yi ta farko muka yi ta biyu wannan satin da ya wuce muka yi ta uku na tabbata din dai kana da son taimako kana da son agazawa mutane idan ka ji waɗannan hutubobi da izinin Allah zai zabarar da kai wajen ɗan abin da kake da shi ka kawo waɗannan marayu domin a taimaka musu saboda haka muna fata al'umma za su ba da haɗin kai za kuma su taimaka wajen ganin cewa an taimaka waɗannan bayin Allah ga nambar akawun ɗin ga wanda yake so ya saka ko miliyan ɗari ko ɗari biyu ko miliyan ɗari uku ma duka dai ba matsala idan an saka mana zai sa 00 a 52 12 07 30 wannan ita ce akawun namba ɗin kuma bankin shine unity bank sunan akawun ɗin kuma shine abubakar yahya arabi foundation so wannan shine abin da muke so a taimaka barin sake maimaita nambar 0052120730 da fatan al'umma za su taimaka allah ya taimake mu allah kuma ya ba mu ikon taimakawa marayu da gajiyayyu allah kada ya gajiyar da mu kuma duniya da lahira allah ya sa mu dace duniya da lahira don haka za mu dakata a nan sai gobe in Allah ya kai mu sai mu dora ayoyin da suke gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh